خلاصة السنة العاشرة تقيتشن أبن لي فاضو الشكرة تقوم من ال من ال من الهجرة دقى هجرة في السنة العاشرة الشكرة تقوم أرسل علي بن أبي طالب إلى قبيلة إلى قبيلة في اليمن يا إيك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه زوى وتقبيلة دقى تشين قبيل اليمن وأمره أن لا يقاتلهم ya umarce shi kada ya yake su hatta yuqatiluhu sai sun yake shi faqataluhu wa qatalahum suka yake shi shi mai yake su hatta hazabahum har ya rusa su thumma da'ahum fa aslamu sannan yayi musu kira zuwa musulunci suka musulunta wa fiha arsala ma ma'azabna jaban ila al yaman a ciki ne ya aika ma'az bin jaban zuwa zuwa can saman yaman wa aba musa al'ashari ila asfalihi sannan ya aika kuma abu musa al'ashari zuwa kasansa mana kusa da shi kusansa wa kala lahuma ya ce musu ya sira wa la tu'asira ku sauƙaƙa kada ku kuntata wa fillati qabla a shekara da take gabaninta shekara ta tara a kasurar wufudul arabi jama'an larabawa da suke zuwa suke musulunta suke yawaita وحج حجة الوداع حج حج بنفانا وخطب خطبة بعرفة يي خطبة عرفة علم الناس فيها كثيرا من أصول الدين وفروعه يكرنتد متعني ديوا daga cikin tushen addini da resunansa wasiya tuwsiya waladuhu Ibrahim a wannan shekara ne a wannan shekara ne a ɗansa Annabi Ibrahim ɗansa Ibrahim ya rasu الدرس الثالث والأربعون درسنا أربعين دأكو تجهيز جيش أسامة شريا جيش رندنان أسامة جهز الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته جيشا بقيادة أسامة بقيادة أسامة بن زيد gabanin rasuwansa ma'aiki ya shirya rindina da jagorancin Usama bin Zaid wa amarahu an yasira ila ila ila ubnahu ya umarce shi da yaje ubna shine mu'ta shine inda aka aka kashe mahaifin shi Zaidu Zaidu bin Harisa haisu kutila walidu inda aka kashe mahaifinsa وكان في في الجيش cikin wannan jeshi kibaru sahaba akwai manya-manyan sahabbai min al-muhajirin wal ansar daga muhajirai da ansarawa ka abi bakrin kaman abu bakar wa umar da umar wa wa, wa abi ubaida da abu ubaida wa sa'ad da sa'ad shine sa'ad bin abi waqas fatara da jama'atun ala riyasati usama kibar sahaba da yawa daga cikin jama'a suka yi itirabi suka taba batun jagorantar da usama manya-manyan sahabbai mana usama ya zamanto shi ne jagoran manya-manyan sahabbai su abubakar su umar wa huwa shabin shi kuma matashi ne lam ya tajawazi sadi'ata ashara min umrihi bai wuce shekara goma sha bakwai daga shekarunsa ba. Falan ma'alimar Rasulu sallallahu Alaihi sallama, bizalika yayin da manzo Sulman ya san da haka a gadiba gadaban shadidan ya yi fushi-fushi mai tsanani, ba kada da sai ya ce musu istau sau bihi khairan ku mishi wasici da alkhairi fa innahu min khiyarikum yana daga cikin mafi jitanku. ولم يتم لهذا الجيش سفر في أحد الرسول صلى الله عليه وسلم wannan jeshi din tafiya ta tafi wannan yakin a zamanin manzo sallama bai cika ba da annal marada bada'ahu saboda rashin lafiya ya fara mishi hatta fara kaduna har sai da ya rasu wanta kala ila daril baqiya sai da ya ya kaura zuwa gida wanzazziya da wammiya tukunan sai na abubakar ya ba da umarni wannan wannan jeshi din bayan an mishi mubaya ya tafi kuma sai da ya shiga cikin wannan jeshi ya zamanto shi ma shi ma yana karkashin Usama bin Zaidin bayan an mayar da shi shugaba saboda yace haka ne manzo sallallahu alaihi wasallama ya shirya ba zan kawar da abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya shirya ba sai da manya-manyan sahabbai da mutanen gari suka shiga tsakani suka sha ai manzo ya shirya haka a lokacin ba mu ma mu baya aka zama shugaba ba saboda haka hukuncin daban ne suka ba shi haƙuri sai da ya fita aka sa baki sosai tukuna ya dawo ya dawo madina wannan jaishi wannan jaishi din in ka duba littattafan shi'a suna cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya shirya wannan jaishi ne dab da rasuwansa saboda ya sa manya-manyan sahabbai su abubakar su umar su abu ubaida su sa'ad bin abi waqas saboda su munafukai ne dabara ya ya tura su yaƙi ya tura su yaƙi in ya tura su yaƙi ba sa nan zai rasu in ya rasu ba sa nan suna yaƙi to kafin ya zo za a ba wa sai na ali khalifanci kaga kenan mun zo yayi munafurci kenan wannan shine zahirin abin mana yayi yayi munafurci kenan haka nan suka ce yayi haka ne saboda ya tura wayannan manya-manyan sabai a kashe su a ra'afuta da sharrin su in har an kashe su tukunnan ya rasu wai musulmi za su zauna lafiya a gani shi kuma hikimar wannan jaishi din shi ne shi usama bin zaid an kashe mahaifin shi ne a mota to saboda haka yana so ya koya wa musulmai ɗaukan fansa ne shi yasa ya bar su abubakar su umar duka ya mayar da shugabancin wannan jeshi din usama bin zaidi ne saboda ai mahaifinsa aka kashe da kansa ya je ya ɗauki fansa wannan shine hikimar wannan mahaifinsa aka kashe shi yasa aka tura shi abinda zai tabbatar da wannan mu'uta ya tura shi a mu'utan kuma aka kashe zaidu bin harisa mahaifinsa kenan waɗannan su ne hikimar da yasa aka yi haka sannan shi sai na abubakar da ya farkon abin da ya yi bayan an masa mubaya shine jahaza wannan jeshi din da fita wanda kuma a cikin wannan jeshi din ya saka sahabbai manya-manyan da aka ce manzo ya saka su duk ya saka su har kansa shi din ne aka sa baki ya dawo ya koma ya koma ya koma ya koma wannan madina shine shi'a suke amfani da duk wani dama irin wannan domin su aibanta su aibanta sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wanda sahabban manzo Allah in kaga an aibanta su sai dai babu Qur'ani a duniya ma dama akwai a cikin Qur'ani a hannun musulmai ba za su yadda da shi an ci ba sannan kuma ba za su yadda da aibanta sahabbai ba saboda Qur'ani bai ambata su ba bai aibanta su ba bai kushe su ba in dai qur'ani ne duk inda ka shiga cikin qur'ani ulaika hum sadiqun ulaika hum faizun ulaika hum rashidun ulaika hum muflihun alladhina amanu wa hajaru wa jahadu su zaka yi ta gani radiyallahu anhum wa radu anhu shi zaka yi ta gani saboda haka ma dama akwai qur'ani ba wanda in sai ya bata sunan sahabbai duk irin dukiyan da yake da shi ya kashe zai kashe dukiyansa dukiyarsa ta kare ya yi asara kuma da mutuncin sahabbai a doron ƙasa. shi ne ake kashe dukiya iri-iri mun ziyarci a shek abduljani alhabashi wanda sanannen malami ne mai girma a cikin abubuwan da yake gaya mana yake cewa 'yan shi'an masar akwai kudin masar junai ba to sun tara junai biliyan fudu saboda ganin bayan mutuncin abubakar da umar da usman da sauran sahabbai ma'ana za su kashe junai biliyan fudu a kan yada da'awar ƙin jinin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wannan a masar kadai kuma ga jiya wani a wannan halkan yake ba mu labari ne ko a gida ne nake mantawa yake cewa shugaban yan shi'a da aka kama bayan an rusa husainiya an samu biliyan biliyan tamanin a akawun dinsa na ina ya samu wannan kudu biliyan tamanin na naira aka samu akawun dinsa ta shi ne an yi ginin kuma Allah ya rusa ta yunci kuna amwalahum li yasuddu an sabilillahi fa sayunci kuna ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يوشرون على هيرا كما تشكر وتا to wannan shine abin da har wani yana ce mishi wai tijani a samawi wanda wai shi asalinsa da tijani ne in mutanen gidansu ba tijani ne sunansa Ahmad Tijani ne sunan shi Ahmad Tijani ne a Iran su Khomeini suka ruɗe shi suka baya abin duniya ya dawo ya zo ya zo ya shiga shi'a ya wallafa wani littafi shahararre ana ce mishi sun mata daidu wai sannan na shirya wai yana ba da tarihin kansa shi sai shi asalin sa dan dare tijaniya ne ya shiga kungiya kaza ya shiga kungiya sai karshe ya gane cewa shi'a ne a shirya sai ya zo ya shiga shi'a sunan littafin sun mata daidu na gane a cikin kajin maganganu irin wannan na ɓatanci ga sahabbai ba a cewa komai da yawa daga cikin malaman musulunci sun mayar mishi da raddi daga cikin raddin da aka mayar mishi akwai wani littafi mai suna bal dalalta sunan littafi raddi ga sun mata dai su dinga ce bal dalalta ba shiriya kai ba bata kai suka yi kashe kashe da shi malaman musulunci na duniya littattafai iri irin kana sa tunanin ta ne zaka zura littattafan da aka yi mishi raddi a ciki ba kamar wannan littafi bal dalal tatin mutum ya san shi'a kuma ya san tarihin musulunci shi ne ya bari shi da raddi sai ne ake fassara wannan littafin ta cikin turanci ake da hausa ake yada tsakanin matasa domin a bata musulunci الدرس الدرس الرادي والأربعون درسنا أربعين دفلو مرض الرسول صلى الله عليه وسلم bada maradun rasuli sallallahu alaihi wasallam fi awakhir safar yace rashin lafiyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fara ne a karshe karshen watan safar min sanatil had min sanatil hadiya hadiyati ashara a shekara ta 11 min hijrati daga hijira fastamarra maridan ya ci gaba da rashin lafiya 13 yawman kwana goma sha uku kana fi asna'iha a wannan tsakanin yantaqilu ila buyuti azwajihi yana kai kawo dakunan matansa saboda bin shari'a walam mashtadda maraduhu da rashin lafiyarsa ya tsananta ista'azanahunna an an yumarrida fi baiti Aisha ya nemi izinin yayi wannan yayi jinya a ɗakin Aisha fa'azinna lahu sai su matan suka mishi suka mishi izini kenan wannan nunun ne shadda nunun din asalin kalimar ne da nunun yisuwa suka hadu fa'azina nunun na asalin da kuma fa'azinna nunun yisuwa sai aka hada su aka yi musu idiga su matan suka mishi izini wannan mata azzara alaihi khuruju ba khuruji ba da fita ya mishi kunci ila salati zuwa sallah qala sai yace muru ababakarin muru ababakar ko marshi abubakar salli salli bin nasi yayi wa mutane sallah faradiyahu alayhi salatu wassalam khalifatan lahu fi hayati sai manzo ya yarda da ya wakilce shi a rayuwarsa falamma salliyat al-ansaru bi ishtidad maradihi da ansarawa suka ji tsananin rashin lafiyarsa اجتمعوا في المسجد سكتاروا مسلاجي فعالم فعالم العباس الرسول صلى الله عليه وسلم باجتماعهم وإشفاقهم sai Abbas ya sanar da ma'aiki taruwansu da yanayin tausayinsu sun zamo abin tausayi fakarar da alayhim rasulu sallama ma'asubar ra'asi manzo sallama ya fita kansa a daure da bandeji da isaf kenan ya kutu birijilaihi yana takawa ɗaɗɗaya taku ɗaɗɗaya da ƙafafuwansa muttaqiyan ala aliyin wa fadal ya dogara da sayin na ali da fadal ɗan gidan abbas wal abbas amamahum abbas kuma yana gabansu yana gabansu hatta jalasa fi afsali mirqatil minbar har yazo ya zauna a karkashin mahauran inda ake hawa kan mimbari alhamdulillah wa asna alaihi ya gode wa Allah ya wa Allah yabo kuma qala sai shi ayyuhan nasu balagari annakum takhafuna min mauti nabiyikum na samu labari cewa kuna tsoron mutuwar annabinku hal kulli da nabiyin qabli shin akwai wani annabi da aka dawwaba gabanni na fi man ba sallahu cikin wanda Allah ya aikar fa fa fa fa akhlada fikum ni kuma in dawwama a cikin ku ala inni lahiqun bi rabbi ku saurara ni mai riskan ubangiji na ne wa innakum lahiquna bi sannan kuma ku ma za ku riske ni fa usikum bil muhajirin al awwalin khaira ina muku wasici da muhajirai waɗanda suka fara musulunci da kuna musu alkhairi kuna musu alkhairi الدرس الخامس والأربعون درسنا أربعين دبير وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم رسول مأيكي صلى الله عليه وسلم توفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rasu ranar litinin a salisa asharata min rabi'il awwal goma sha uku ga watan rabi'il awwal min sanatil hadiyata ashara a shekara ta goma sha ɗaya min alhijrati na daga hijira wa kana umruhu yawma wafatihi shekarun sa ranar rasuwansa salasan wa sittina sana shekara sittin da uku ne fa duhishal muslimuna musulmai suka fita a hayyacinsu wa azuma alaihim firaquhu rabuwa da shi ya zama wani abu ne mai girma a kansu fa salla umar ibn khattab sayfahu sai umar ya zare takwabinsa wata wata wa'ada man yaqulu yayi wa wanda ya ce mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa'adin kisa yace duk wanda yace ma'aiki ya rasu yace zan kashe shi وقال يتي إنما وأرسل إليه كما أرسل إلى موسى أن أيكوني يتفي مناجات الله غانا واد الله كمان دا أكا أيكا والنبي موسى يجيس غانا دا الله يداو فلبس النبي موسى يزونا عن قومه da ba ba cikin mutanensa ba arba'in na laila kwana arba'in tukunan ya je ya dawo shi ma haka yayi wa kana abubakar ghaiban abubakar a lokacin baya nan falamma jaa da yazo wa ukhbira wa wa ukhbira al-khabaru bi aka bashi labarin abin da ya wakana maiki ya rasu da khala baita Aisha ya shiga dakin Aisha wa kashafa an wajhin rasuli yayi fuskan maiki fa qabbalahu ya sumbace shi summa baka sai ya fashe da kuka ثم خرج على الناس sannan ya fita wa mutane wa kala yace ala mutane ku saurara man kana ya abudu muhammadan wanda muhammadu yake bautawa sallallahu alaihi wasallam fa inna muhammadan qad mata muhammad sallallahu alaihi wasallam yau da ya rasu wa man kana ya abudu allah wanda kuma yake bautawa allah subhanahu wataala fa inna allaha hayyun la yamut allah subhanahu wataala rayayye ne ba ne mutuwa bane ثم تلا قوله تعالى sannan ya karanta mafadan Allah subhanahu wataala innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai mai mutuwa ne sannan su ma masu mutuwa ne wa qawluhu ya karanta wannan aya wa ma muhammadun illa rasulun shi muhammad sallallahu alaihi wasallama ma'aiki ne kad khalad min qabli ar-rusulu manzanni da yawa sun wuce gabaninsa afa in mata in ya mutu a yau in aka ce ya mutu au kutila ko a yau aka ce an kashe shi in kalabtum ala aqabikum kuka juya baya kuka yi ridda kuka bar addinin da ya zo muku da shi wa man yanqalib ala aqibaihi wanda ya juya baya ya bar addinin da ya zo da shi falan yadurra Allah shay'a ya sani bai cutar da Allah komai ba kansa ya cutar wa sayajidillahu shakirina Allah yana saka wa masu haƙuri su ne waɗanda ba su bar addinin bayan rasuwansa ba. Faƙala Umar sai Umar ya ce, Ka an ni lam atulu hazi aya, ka ce ban taɓa karanta wannan aya ba, da sai na abubakar ya karanta. الدرس السادس والأربعون درسنا أربعين دفنه دفنه عليه الصلاة والسلام bin da shi alaihi salatu wasalam makasar rasulu sallallahu alaihi wasallam fi baitihi yawm al-ithnin ma'aiki sallama ya zauna a ɗakin sa a ranar litinin wa lailatan sulasa da daren talata wa yau mahu da kuma ranansa wa lailatul arbiya da kuma daren daren laraba hatta ta hal muslimuna min iqamati khalifatin alayhim sai da musulmai suka gama tabbatar da khalifa da zai zamanto musu ثم غسل aka masa wanka wa kufina fi thalathati aswab sai aka mishi da kafani cikin tufafi guda uku laysa fiha qamisun ciki babu riga wala imama wato babu rawani kenan babu riga babu rawani thumma wudi'a ala saririn sannan aka daura shi kan gado fi baitihi a cikin ɗakin sa fa sallal muslimuna alayhi furada musulmai suka mishi sallah ɗaiɗaiɗaiɗai babu limani bila imamin babu limani الرجال maza suka fara sunnan nisa sannan mata suka yi sunnan sibiya sannan yara suka yi summa dufina fi hujrati aisha sannan aka binne shi a ɗakin aisha wa rufi'a qabruhu anil ardi sai aka ɗage kabarinsa daga ƙasa kamar yadda dazu muka faɗa kadara shibirin gargadon shibiri ɗaya wa rushe bilmayi aka yayyafa da ruwa وقد ترك عليه الصلاة والسلام للمسلمين شيئين ma'aikisar sallama ya bar wa musulmai abubuwa guda biyu la ya durruhum shay'un ba abin da zai cutar da su ma damu mutamassikina ma damu abin nan mutamassikina bihima muddin suna rike da suna rike da wayannan abubuwa guda biyu kitaban lahi littafin Allah allazi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi wanda wani abu kariya mara tushe ta gabansa ko ta bayansa baya iya zuwa zuwa masa wa hadisan rasuli sallallahu alaihi wasallam allazi bayyana dina da hadisan mamaiki sallallahu wanda ya bayyana addini wa waddaha kuma yayi filla filla maqasid alquran alkarim da manufofin alqurani wanda yake da girma